الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa barka mu da sake haɗuwa a darasinmu da muke gabatarwa na alwaqf wal ibtida fil Qur'anil Karim wasilatuhuma bil ulumin lughawiyyati wash shar'iyya wannan shine zamanmu na ko majalisinmu na biyar wanda mun faɗa za mu yi amfani da littattafai guda biyu الوقف والابتداء في القرآن الكريم وأثره في تقرير مسائل العقيدة أنا أبصار الإسلام بن وقار الإسلام للتافن الوقف والابتداء وصلتهما بالمعنى في القرآن الكريم نا أستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم عوض wanda waɗannan su ne littafan da muke ciro matsaloli a cikinsu kuma mun ce za mu bi jerin ayoyin alƙur'ani ba jerin tun da su risala ne sun ka rubuta kinan ba za mu bi jerin rasa'ilkin ba an gane ko wanda kuma tana yiwa sha'ani na karatu in an yi buƙatar a fita daga cikin littafan dan wata mas'ala a gane ta wani lokacin ana iya fita muna ganewa ko yawwa a jiya mun yi bayanin ayoyi biyu a cikin suratul baqara an gane ko aya wajen wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un da kuma ayar wattaba'u ma tatul shayatinu ala mulki Sulaiman daga nan sai muka je a cikin Ali suratu Ali Imran haka ne ko to madalla dan haka tunda mun ce zamu bi jerin ayoyin alqur'ani an yi mantuwa an ketare waɗansu ayoyi a cikin suratul baqara kenan yanzu abu ne wanda yake wato matsayin ya dace mu bi tsarin mu sai mu koma kan waɗannan ayoyin mu ga bayanan da suke karkashin su waɗanda kenan bayan ayar wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman yanzu akwai ayoyin da ya kamata mu karanta ko mu bayani kansu sannan sai mu wuce insha Allah ta'ala muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya to bayan aya wa tabu ma tul shayatin ala mulki sulaiman ya kamata mu dawo cikin al-waqf wal ibtida wasilatuhuma bil ma'na a shafi na 340 zuwa shafi na 341 wajen اختلاف الوقوف تبعا لاختلاف القراءات wani lokaci waƙafi yana sabawa saboda sabanin ƙira'ar da ake karantawa da ita an gane ko wanda wannan yana da muhimmanci wato ƙwarai da gaske an gane ko yawwa wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira wala tus'alu an ashabil jahim ko ba haka nan bane yawwa sannan kuma akwai inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira wala tas'al an ashabil jahim kaga kira'o'in sun yi mi sun bambanta domin wala tus'alu daban wala tas'al daban an gane ko to idan muka duba wala tas'al qira'a ce ta imamu nafi' da imamu yaqub su sun karanta wala tas'al hani ne an kai manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wala tus'alu kuma ana bada labari ne ba za a tambaye shi ba mun gane ko to idan mun ka dauki qira'a ta wala tas'al kenan fal waqfu ala qawlihi nadhiran kafin kafi ne ma'ana cikakken waqaf ne inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira khabar ne ake bada labari sai an ka ce wala tas'al sai an ka shiga wata magana kenan an ka hana manzo sallallahu alaihi wasallam ya tambayi abin da kada ya tambayi game da yan wuta wanda dan wuta an riga an gama Allah ya fi sanin abin da ya sa ya zama dan wuta afa man haqqa alaihi kalimatul azab afa anta tunqidhu man fi nar ko ba haka nan bane ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل ولا يهدى أو تكراء وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ماذا يوابا تو wannan kenan kenan sai ya zamanto a wagga ƙira'a ta nafi da yaqub sunan shi waqfun kafi in ka tsaya akan nadhira sai ka tsaya to amma in mun ka ɗauki wala tusalu bi dhammi ta wa raf'i lam to yana da fuska guda biyu shi wala wato kenan ahaduha an yurfa'a ala ma'ana kenan akan ma'anar da za a yi raf'a ga fi'ili walasta tus'alu ai lasta tu'akhadhu bihim ba za a kama ka ba da laifin su ban ina fata an fahimci ni ba za a kama ka da laifin su ba wala tusalu domin kai abin da an ka dora maka ka isar fa zakkir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir fatawalla anhum fama anta bimalum ko ba ka dan bane yawwa fa innama alaykal balagu wa alainal hisab kenan sai zamanto walasta tus'al kenan sai zamanto fa huwa munqati'un amma qablahu kenan ya yanke tunda kamar wannan maganar daban wannan maganar daban ma'ana waccan ta shafi ba da labari kuma wannan ita ma ta shafi ba da labari sai dai na ana son a nuna mai nan zancen turo shi daban sannan kuma ba za a kama shi da aikin waɗancan ba wasu malamai sun kace a'a asani an yurfa ala ma'ana ghairu sa'ilin kenan ma'ana shi ba mai tambaya bane au ala ma'ana ghairu mas'ulin shi ba wanda za a tambaya bane wa yakunu fi mawdi'il hal kenan wai ga jumla sai ta zamanto mawdi'il hal bi atfi bashiran wa nadhiran an gane ko tunda an ce ghaira sa'il kenan anta haluka ghaira sa'il ko in mun ce maf'ul anta wal halu ghairu mas'ul kenan wal halu anta ghairu sa'il ko wal halu anta ghairu mas'ul to fa huwa muta'alliqun bima qablahu in an ka dauke shi akan matsayin hali ma'ana hali to yana da alaka bima qablahu fala yuqta minhu a wannan hali ba za a yanke ba wa ala hadha la yuqafu ala nadhira ba za a tsaya akan naziron ba bal yusalu bima ba'dahu li ta'alluqi bima ba'dahu domin bashiran hali ne kana mai mas halin bushara naziran kana mai gargadi sannan ghayra sa'ilin wa haluka anta wa haluka aidan ghayra sa'ilin ko ko wa haluka ghayra mas'ulin kine in mu hankalta ma wannan wajhu ta fuskar qira'atu ba za a tsaya akan naziron ba mun gane wannan kenan kaga ilmul waqf wal ibtida wani lokaci yana samuwa asali ne daga sabanin kira'ar da mutum yake karantawa da ita da kuma matsayin da an ka ɗauki shi abin a larabce kaga na hauma ya kutsu na fata fahimci wannan ita ce aya wadda mun ƙetare ta ya kamata mu kawo ta sannan ayar da muka ƙetare cikin suratul baqara har yanzu wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wa yas'alunaka anil mahid qul huwa adam fa'tazilun nisaa fil mahid ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين معنى يتي فالوقف على قوله حتى يطهرن يختلف باختلاف القراءات الواردة فيه كنا ينا تتنزاوى سبو دكراء إند سنكزو أو النور فمن قرأ يطهرن بالتخفيف كنا ورد سنكرن يطهرن بسكون الطاء وضم الهاء وهي قراءة نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية حفص يتتونن فإن الطهر على هذه القراءة على معنى ارتفاع الدم وانقطائه يطهرن كنن سي جني يا دوكي كو يا ينكي كو يا دوكي يا ينكي وعليه فيجوز الوقف يطهرن li'annahu kamilani kenan in kana karanta da waɗanda sun karanta ya tsuhurna an gane ko sai ka tsaya akan ta yace wa yakunu ala hadhihi alqira'a kafin sai zamanto waqf ne ake kira waqfin alkafi mun yi bayanin abin da ake nufin alwaqf alkafi can farkon karatu an gane ko amma wa man qara'a wanda ya karanta ya tsaharna bi tashdid at-ta'i wal ha'i wa fathiha wa hadhihi qira'atu hamza wal kisa'i wa asim qira'a ce ta hamza da kisa'i da asim fi riwayati abi bakr ya an kace riwayati abi bakr na ana nufin shu'ba an gane ko yace to fa inna at-tahur yakunu bi ma'ana al-ghusl nan tsarki yana nufin wanka domin ya tsaharna kenan hatta ya tatsaharna sai an ka ɗauke ta'un an ka mai da tatsa'un an kai kalbukinta ya ce to fa inna tsohar ya kurbi ala gusun fala ya juzu lokafu ala ya tsohurna li annahu wa ma ba da kalamun wahid nan ya zan magana guda idza ya juzu an yata imra'atahu idza tsaharat hatta wato tatahara bil ma'i kenan tatahara bil ma'i asalin shi tatahara ne sai ta yi sai ta yi wanka duk da yake su malamai suka ce a sai ta saruwa ta wanke wato gabanta kenan a kira'a ta su hamza da kisa'i an gane ko da khalaf da shu'ba su sun karanta yattaharna kenan wala taqrabuhunna hatta yattaharna fa idza tatahharna domin yattaharna sai sun yi wanka to fa idza tatahharna kaga in sun yi wanka kenan shi anan babu wakafi ban sani ko mun fahimta ba yawwa to kaga wannan alwaqf wal ibtida yana da tasiri da mi yana da tasiri da qira'at da ake karantawa da ita sannan nan sai mun hankalta ma ka'idodin da muka faɗa can cikin dirasatun fi usul tafsir kayfiyatu tawfiq bainal qira'atayn qira'o'i guda biyu ake haɗi akan su ko su zamanto mutalazimani ko wata muqayyada ko mutlaqa ko wata amma wata zamanto abin da ke shiga karshen ta khasili kaga nan ko kuma ko ce ta zama to mustaqilla amma ba su ci karo da juna ba kaga wala tasal kakka tambaya wala tusalu ba a tambayar ka lalle ma'ana su ba guda ba amma ba su ci karo da juna ba ita ko ga qira'a hatta ya tuhurna sai jini ya yanke ko ya dauke hatta ya tsaharna sai sun tsarkaka wasu ka ce sai sun wanke gaban su sun ka ce sai sun yi wanka kaga nan ya tuhurna mutlaq ce jini yankewa jini amma wagga kira'a ya tsaharna muqayyida ce li hadhihi alqira'a ta yi taqayyidin ta nuna sai an yi wanka ko ko sai an sa ruwa an wanke wato gaba kenan mun gane wannan shi yasa tawjihul qira'at abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske wanda can in Allah ba mu iko cikin tawjihul qira'at zamu zo mu ga karatun da za a yi ma kan shi a yi karatun qira'at da ake tawjihi tsakankanin su eh don saboda kan ɗalibin ilimi ya zamana haka nan an gane ko to waɗanda da suna cikin suratul baqara waɗanda ya kamata mu kawo su ne bayan waccan ayar ta wattaba umma ta tulul shayatin ala mulki sulaiman tunda yana da alaka da waqful ibtida sai mun kai mantuwa aya ta gaba wanda ya kamata mu kawo wanda ita ma cikin baqara ne tunda har mun shiga cikin ali imran bai dace mu shiga cikin ali imran ba cikin littafin al-waqf wal ibtida wasilatuhuma bil ma'na a shafi na hamsin a shafi na hamsin wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko alhajju ashhurum ma'lumat sai ce mi faman farada fihin alhajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj ko ba haka nan bane to in muka duba wannan aya tana da nau'uka na kira'o'i daban-daban mun gane ko wato nau'in kira'a zai iya abin nan amma kafin mu yi bayanin nau'uka na ƙira'a a nan a larabci in tabe mai do hankalinka da kyau idan abu bai fassaruwa dole sai an ƙaddara wani abu to wani lokaci in abu biyu ne sai a ƙaddara ga na farko don ma'ana ta fito ko ko a ƙaddara ga na biyu don ma'ana ta fito muna ganewa in kuma abu guda ne sai a ƙaddara mai abin da zai zuwa misali alhajju aikin haji tunda an san haji aiki na ko to ashurun ma'alumatun watanni ne sanannu watanni daban aikin hajji daban ko ba haka nan bane to yanzu nan dole tunda abu biyu ne sai ka kaddara ma guda ko ka ce ashhurul hajji ashhurun ma'lumat an gane ko ko ka ce alhajju zu ashhurin ma'lumat in ba haka ba kaga karatun ba zai bayyana ba an gane ko to sai Allah subhanahu wa ta'ala ce fa man farada fihi al-hajja ma'ana dai wanda ya samu aikin yin haji samun dama ta aikata aikin haji farada asalin fardu shine yankawa shi yasa ake cewa faridatan min Allah abu ne wanda Allah ya yanka sai Allah ce faman farada fihin alhajja sai ce mi fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj in muka duba akwai karatu daban-daban a cikin wato wannan ayar abu na farko fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj imam ibn kathir al-makki al-qari al-muqri da abu amr ibn al'ala al-basri da imamu yaqub sun karanta fil awwali wasani an gane ko a cikin na farko da na biyu as-sa'ul musallasa wal qafu bi raf'i as-salasati ma at-tanwin an gane ko kenan sun karanta fala rafathun wala fusuqun wala jidalun fil hajj mun jiya da kyau waɗanga guda uku ibn kasir da abu amur da yaqub imamu abu ja'far shi kuma ya karanta bin raf'i wat tanwini fi sa'il musallasa wal qaf fi sa'inan kenan shi ya karanta bit tanwini fala rafathun wala fusuqun tunda as-sa'ul musallasa sa'un kenan fusuqun wala jidala fil hajj bai ce wala jidalum ba an gane ko yawwa sai kuma sauran su kuma sun karanta fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj kafin mu wajen bayanin alaqa waqf wal ibtida shine in an kace misali fala rafasun wala fusuqun wala jidalun wannan yana nuna wannan la linafiyil wahda ake kiranta ma'ana an kore samun abu daya fala rafathun babu rafas an fassara shi da wato jima'i ko kuma hira irin ta mata da miji an gane ko ta kusanci fala rafathun babu magana ta kwanciya ko ku kwanciya daya wala fusuqun babu fasikanci daya wala jidalun babu jidali jayayya kenan dama ko ba haushi da ce jidali ka san babu kyau an gane ko to amma qira'at da ta karanta fala rafasa wala fusuqa wala jidala banda Abu Ja'far tun da shi jidala ɗaya karanta sauran ya karanta su kuma wadancan shi ana kiranta la annafiya lil jinsi ta kore jinsi ba babu jima'i ko daya babu saduwa ko daya babu fasikanci ko daya babu jidali babu jayayya ko guda mun gane ko wannan shi ake kira khabarun bi ma'anar amr ko bi ma'anar nahai falara fasa labari yake maso an kace babu jima'i cikin aikin haji babu kwanciyar aure babu fasikanci babu jayayya a'a kada mutum yayi kwanciya da matarsa ake nufi kada mutum yayi aiki na fasikanci ko wani iri ne kada mutum yayi jayayya domin a aikin haji akwai masu wasu da ba wai akwai masu saduwa da iyalinsu kai wani ma har da karuwa ta hina biya da ita can su yi ta sado su kaga kenan in ka fassara shi a zahirin shi kenan ka ce qur'ani yayi ƙarya in ka ce babu fasikanci akwai fasikai ma a makka kuma masu fasikanci suna zuwa da yan dauro da karuwai da masu satar dukiyar mutane da masu yanka aljihu duk dai akwai da yan 419 wala jidala kace babu jidali ko guda in ka dauki wannan mai la'an nafiyal jinsi jayayya ko ana yin ta makka ko ba haka nan bane har bugawa ana yi wani shi kai wani bugu mun gane ko to nan khabarun bi ma'ana annahi intabe an gane ko kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim sai Allah ce wa man dakhalahu kana amina duk wanda ya shiga garin makka amintacce na labari Allah yake bayarwa amma da nufin duk wanda ya shiga garin makka a bashi aminci aminuhu an gane ko ko la ta'taridu alaihi ko ya zama to bi ma'anar amr ko bi ma'anar nahi domin in ba haka nan bane ai garin makka ma har yaki ana yi an shayin yaki a makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo an yi yaki duk da yake yace Allah ya halatta mai ita dan wani lokaci kuma ta koma haramun amma ai na kai hari ana banna ina ganin in ban manta a 1980 ne ko da 81 yan shi'a sun kai hari a haramin makka wanda sai da an kai kwana shida ba a yi tsawafi ba a tarihin ka'aba ba a samu wannan ba suka zo shiga da bindigogi suka kama mutane suka yi garkuwa da su aka rasa yadda za a yi sai da aka kira malamai majalisar malamai aka zauna aka ce ba yadda za a yi tunda su suka fara wala tuqatiluhum inda al-masjid al-haram hatta yuqatilukum fi fa in qatalukum faqtuluhum in an fare ku da yaki ku fara dole aka je aka sojojin kundun bala sun ka shiga aka yi wuta ta gaske sai da an kai kwana shidda jinin mutane gashi nan sai da aka ta wanke masallacin Ka'aba da sauransu karamita sun zo hajjarul aswad suka cire yan shi'a ne su ma da sauran irin atakadin da ake iya kai makka amma dai duk wanda ya wannan ya sani in dai ba rabo Allah mai tuba ba ƙarya ta ƙari dan shi garin makka ko ni ya aikata banna kai ma baka aikatan ba to sai an rubuta ma zunubi wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudhiqhu min azabin alim ana bada labarin wata karuwa tana karuwanci sai an ka rushe gidansu an gane ko a'a mai gidan ce ta ce ita ta tuba ta kore su an kai an kai su fita sun ka kiya sai an ka turo yan sanda suka yi wata wata da kayan su sai ta yi hushi ta ce to haka na ta ce to za ta rama gawa za ta rama wai ga Allah za ta rama sai ta biya kuɗin jirgi ta tai makka canza ta karuwanci sai da ta je makka ta sabka ba ta fara karuwanci ba sai ta mutu eh ba a kai ma Allah ta kakka Allah kai mu tsari yayi mun gane wannan to yanzu in mun ka ɗauki ƙira'o'i da sun ka karanta falarafafun wala fusuqun an gane ko yawwa kenan laisa rafasun wala fusuqun wal khabaru mahzufun kenan labari an shafe shi in mun duka da tanwini kenan falarafafun ka'inan ko mustaqirran ko ba karan bane aw sabitan fa hadha khabarun bi ma'anahu an-nahy kenan khabar na amma hani ake nufi la yakunu dalika fil hajj an gane ko yawwa wa in kana al-kalamu khabaran lafzan wa ma'nan shi kuma ibn al-arabi yana ganin lafazin shi da lafazin shi khabar ne ma'anar shi kuma khabar shi kenan bai dauke shi abin nan ba yace fa taqdiru fa taqdiru al-khabar mashru'an shi ibn al-arabi yace a'a kawai bai yadda ba ma a ce hani ne an kai ta fuskar ma'ana ya ce kawai kaddara mashru'an za a yi kalmar ita za ta ba da ma'anat fala rafasun mashru'an wala fusuqun mashru'an mashru'an wala jidalun mashru'an duk dai karshe dai haka za a koma ba ma'ana saboda ya hankalta ma za a yi aikatawa sai a ce to ka aikata amma ka saba mashari'a to da a ce an hana da a ce ka saba mashari'a duk dai ai ana ta haya wuri guda ina fata an fahimce ni yawwa wasu kuma sun kace a'a in an karanta fala rafathun arrafu bil ibtida'i wal khabaru muqaddarun su sun kace ba a kaddara laysa kawai a doke shi fala rafathun rafathun shine mubtada fusuqun shine wato abin nan mubtada sai zamanto fil hajji shine wato khabar an gane ko to ya zamu bambanta wal farqu bainal wajhaini anna qawluhu fil hajji alal awwali khabaru laysa in mun dauki cewa laysa za a kaddara wa kenan shi fil hajji sai zaman to khabaru laysa wa alal thani khabaru mubtada akan nabi kuma sai kuma khabaru mubtada tunda babu laysa to sai malam yace fa ala hadhihi al qira'a in mun ka dauki ga qira'a mai tanwini kenan bi taqdirain al mazkuraini mun kaddara cewa akwai laysa ko ko babu laysa al waqfu ala qawlihi wala fusuq kafin shi ne matsayin kafi tun da za a kaddara mishi khabar sai ka ce fala rafathun wala fusuqun wala fusuqu sai ka tsaya an gane ko in kuma qira'a ce qira'ata abi ja'far amma waɗanda sun ka karanta fala rafathun wala fusuqun an gane ko to wala jidalun in ka kaddara khabar kenan sai ka tsaya wala jidalun ko kuma fala rafathun wala fusuqun sai ka tsaya ka kaddara musu khabar wala jidalun fil hajji tunda ka kaddara khabar sai zama to shi fil hajji khabar ne kadai na wanga na karshe mun ka mun gane ko madalla wannan shi ne abin da ya kamata mu fahimta kenan in an kaddara shi fil hajji khabar ne na karshe kawai to shi kenan amma in an kaddara misali kamar wajen kira'a ta Abu Ja'far tun da shi wala jidala fil hajji shi kaga dole tun da an bambanta kenan fil hajji shi zai zama tuwa khabar ne na karshe sauran dole ka kaddara musu nasu khabar saboda ya karanta fala rafathun wala fusuqun kenan kaga shi ya bambanta kenan wala jidala fil hajji kaga ya bayyana fil hajji khabar ne nashi tunda la waccan waccan abin nan ce nafiya ce waga kuma la ta karshe jinsiya ce kenan dole khabar su ya bambanta amma fala rafathun wala fusuqun an gane ko nan duka la iri ɗaya ce amma saboda wala jidalun fil hajji an gane ko to in ka ɗauki fil hajji shine khabar nasu gaba ɗaya kenan sai ka isa can in ka ɗauki waɗancan za a kaddara musu khabar wanga shine an ka bayyana nashi kenan fala rafatun wala fusuq wala fusuq sai ka tsaya ka kaddara khabar wala jidalun fil hajji sai zamanto khabar ne nashi amma in fil hajji nasu ne sai ka ce fala rafatun wala fusuqun wala jidalun fil hajji mun gane wannan tau ya ce to wa man nasaba al'asma salasa wanda ya yi manasaba sunaye guda uku nasaba an gane ko yawwa ya ce lam ya fusil bai nahuma bi wakfin ba zai raba raba ba ya ce lita alluƙi ba abu haɓe ba'adin domin suna da alaƙa da juna kidan sai ce fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajje saboda la annafiya ce liljinsi duka ta shahe su mun gane an gane ko to wannan shine wanda mun ka ketare cikin suratul baqara kaga Allah na yi mu tsiri da an ketare karatu mai yawa mun gane ko za mu dawo har yanzu a safha ta 341 a cikin al-waqf wal ibtida wasilatuhuma bil ma'na an gane ko har yanzu kuma alaka ilmul waqf wal ibtida bil qira'at wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala lillahi ma fis samawati wa ma fil ard وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير ina fata an fahimce ni wannan aya idan muka duba akwai sabanin karantawa a ƙarƙashinta in muka duba cikin ƙurra fa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha imamu nafi' da imamu ibnu kathir da imamu abu amr ibn al'ala al-basri da imamu hamza al-kufi da imamu al-kisa'i al-kufi sun karanta fayaghfir liman yasha wa yu'adhib man yasha fayaghfir liman yasha wa yu'adhib man yasha sun yi sun yi sukuni an gane ko shi kuma imamu imamu ibn amir ad-dimashqi da kuma imamu asim al-kufi da imamu abu ja'far al-madani da imamu abu yaqub albasri an gane ko sun karanta fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha sun yi mi sun yi rafa an gane ko duk da yake shi qalun fayaghfir liman yasha wa yu'adhib man yasha nan yana da idghami ban sani ko mun fahimta ba to idan muka hankalta waɗannan qira'at kin fal waqfu ala qawlihi yuhasibukum bihi Allah waqfun kafin لمن قرأ فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء بالرفع على أنهما مستأنفان domin in mun ce fayaghfir ya zammi ya zan atafi fayaghfir liman yasha wa yu'adhib man yasha atafina an gane ko lillahi ma fi samawati ma fi al-ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah Allah zai muku hisabi jawabi ne na sharadi to in yayi muku hisabi kuma sai ya atafin wannan magana fa yaghfir liman yasha sai ya gafarta ma wanda ya ga dama bayan ya faɗi waccan magana kina atafina akan hisabi wa yu'adhib man yasha ya rutar da wanda yasu amma in muka dauki qira'a fa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u kaga ba a yi mishi jazma ba kidan ba atafina akan mi ba ala jawabil shart kidan sai zamanto isti'nafi ne idan kana karatu akan jazma to hadawa zaka yi tunda ba a fasul bainal afsi wal ma'tuf wal ma'tuf alayhi kenan sai ka ce lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله يحاسبكم
به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء saboda mi saboda atafi na akan shi amma idan zaka karanta da raf'a sai ka ce لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء
فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء سيكا قدر هو فهو يغفر لمن يشاء ma'ana na an shiga wata magana ne dama Allah mai gafara ne yana gafarta ma wanda ya so sannan kuma mi yana azabtar da wanda ya so amma an ce fa yaghfir liman yasha nan da an yi hisabin ina fata mu ce ni yana daga cikin kuma abin da zai biyo baya Allah zai gafarta mun da su ya zartar da wanda ya su kaga al-waqf wal ibtida yana da alaka da ilmul qira'at kai tsaye tunda dama ilmul waqf wal ibtida yana cikin tajwidi yana cikin kuma ilmu al-qira'at mun gane wannan da kyau yawa to wannan ita ce wato mas'ala wadda kusan ayoyin da mun ka ketare bayan واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان to yanzu bayan mun zo mun yi bayanin wannan ina fata an fahimta kenan yanzu za mu zo a cikin suratu ali imran ba sani ko mun fahimta ba bayan mun yi bayanin wajen wa ma ya alamu ta'wilahu illa Allah والراسخون في العلم ko ba karan bane shin ana atafin shi ko ba atafin shi mun kace ana atafin shi bi'tibar sannan kuma ba a atafin shi bi'tibar yanzu kuma ayar da za ta zo bayan wannan aya ta wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilm shine cikin al-waqf wal ibtida wasilatuhuma bil ma'na har yanzu akwai wata aya kafin waccan aya tunda mun kace zamu bi mi zamu bi wato jerin wato ayoyi ko ba haka nan bane yawwa a safha ta 51 a cikin al-waqf wal ibtida wasilatuhuma bil ma'na sai ya kawo wato aya a cikin suratu ali imran inda Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo kissar wato maryam da kuma mahaifiyarta an gane ko yawwa inda Allah subhanahu wata'ala ya kawo abin nan idh qalat imra'atu imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal untha wajen wallahu alamu bima wada'at imam ibn amir ad-dimashqi da kuma imam yaqub al-basri da imam shu'ba shu'ba rawi ne na asim al-kufi kenan sai qira'a ta koma ta kufa an gane ko sun karanta waɗanga da nufada ibn amir da yaqub da shu'ba wallahu a'lamu bima wada'tu bima wada'tu ba bima wada'at ba to to yanzu in mun ka ɗauki waƙafi akan wannan kafin ala qira'ati man qara'a bi fathil ayn wa iskan ta'i kenan wallahu a'lamu bima wada'at ya dan waqf kafi sai ka tsaya li'anna zalika ikhbarun min Allah domin labari ne Allah yake bayarwa wallahu a'lamu bima wada'at an ummi maryam game da mahaifiyar maryam fahuwa munfasilun an kalami ummi maryam ya rabu daga magana uwar maryam tunda ita ta ce rabbi inni wada'tuha unsa sai an ka ce wallahu a'lamu bima wada'at yace kenan munfasilun an kalami ummi maryam wa musta'naf magana ce ta daban kenan inda wannan qira'a zaka karanta mai muta'un sukuni sai ka tsaya wallahu a'lamu bima wada'at mun gane ko shine ake kira jumla i'tiradiyya dama yana daga cikin abin da ke sawar ɗalibin ilimi ya gane karatu da kyau ya san anwa- wa- i'rabul jumal da anwa'ul jumal da ma'anil jumal i'rabul jumal da ma'anil jumal da asbab na jumla kaga jumla i'tiradiyya ma sababuha ma anwa'uha misali mal hikam wal asrar allati takunu tahtaha duka bayani ne wanda yana da kyau ɗalibin ilimi san shi amma sauran ƙurra da sun ka karanta wallahu a'lam bima wada'tu yace wa laysa biwaqfin liman qara'a bima wada'tu bi dammi ta wa alayhi fala yaqifu ala unsa li'annahu min kalamiha fala yafsulu bainaha an gane ko kenan nan ba tsayawa da kai ba tunda wallahu a'lam bima wada'tu ai magana ta ce kaga qa'id qalat imra'atu imrana رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت كما ننتنا cewa ta faɗi ne amma Allah ya san aila abin nan yana daga cikin agrab na ilqa'il khabar khurujil khabar an muqtadahu adh-dhahir an gane ko ko annadama ko alhasra ko at-tamanni an gane ko tunda ai ta san Allah ya sani kuma tana cewa wallahu alami ma wada'tu rabbi inni wada'tu ce Allah mace ta da aiwa kuma ta yi ma Allah alƙawarin za su abunga kuma waɗanda suke hidima ga Baitul Maqdis a masallatai ga masallatan Bani Isra'ila ai mata ne kuma haka nan maza ne kuma haka nan bane to kenan akan qira'a wallahu alam bima wada'tu fa annaha qalat kamar dai ta ce i'tizaran tana mai kai uzurinta ga Allah kenan wanga labarin da take magana da take yi khabar ne urida bihi al-i'tizar kai uzuri ne take don ta san Allah yi ta sani abin da a cikin cinta don ita ma ba ta san abin da a cikin cinta ba inni wada'tuha unsa Allah na haife ta mace wa anta ya rabbi sannan kai ya ubangiji a'lamu bima wada'tu Allah ka yi sanin abin da ne ta kai uzurinta shi yasa wannan kissa ta ummu maryam tana cike da mi tana cike da darussa a lokacin da mun kai karatuttuka a rediyo na murya al'umma a kwanni mun ɗauko wannan kissa don saboda istinbatin fa'idodi na tarbiyyantar da ya mace kaga na farko ta yi ma Allah alƙawali daga cikin su ta yi ma Allah alƙawali in ta haifi ya za ta sanya ta akan hidima addini yana da kyau ƴaƴanka dukkan musu fatan su zamanto gwarzaye masu taimakon addinin musulunci da musulmai ba ƴaƴanka su zamanto ƙwararru game da sha'anin duniya yadda za a samun duniya a'a ko da ɗanka ya zan likita ko ya zan wani babban ma'aikacin gwamnati to kai fatan ya zamanto aikin nan da yake yi don Allah ne don ya taimaki musulmi salarin da za a bashi ba don saboda wannan salarin yake yi ba kuma yana da kyau ƴaƴanka musu fata na gari amma da yake tana da kyakkyawar alaka da Allah sai da Allah ya cika mata burinta sai gashi ta haifi dai annabi ta aihuwa manzo ba annabi ne kuma manzo ne kuma balma yana daga cikin ulul azmi minar rusul mu kuma abin da dai muke so ƴaƴan mu su gane duniya da sun gane duniya magana ta ƙari wani da kaga yana faɗa da ɗan shi to bai zo makarantar boko ne ko ko yana wasa da boko amma in dai bai iya sallah ba wannan no problem mun damu da ƴaƴan mu su samu sutura su yi kaza su yi kaza amma ba za mu da su karanta addini ba ta haka wannan akwai hatsari su karanta bokon kuma su karanta addini don ana son addinin su gane aqida su da addinin su yadda in sun yi karatun bokon za su taimaka ma al'umma su su yaƙi kahirin Allah bature wanda yake so ya kawo banna a cikin kasashen su wannan shine abin da ya kamata mun gane ko to kaga dai in qira'a ce wadda ta ce bima wada'at an gane ko to zaka dakanta tunda jumla ce i'tiradiyya
فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت
sai ka tsaya yanzu an ci gaba da maganar ta وليس الذكر كالأنثى
amma in ka hada wallahu a'lamu bima wada'tu kaga dun magana ta ce walaysa dhakaru kal unsa amma in ka ce wallahu a'lamu bima wada'at kaga wannan magana ce ta Allah to in ka dauki walaysa dhakaru kal unsa ka hada sai zama to kamar duk cikin magana Allah ce ba sani ko mu fahimta ba to kaga wannan hay'atul i'jaz al ilmi fil qur'ani was sunna ta kasar saudiya da take a rabitatul alam al islami sun yi istinbatin i'jazi na al qur'ani a karkashin walaysa dhakaru kal unsa an gane ko sun kace wannan ya tabbata ijazi na alkur'ani namiji ba ɗaya da mace yake ba turawa da suke cewa sai an duk hada namiji da mace ɗaya a taswiyatul amya kamar yadda Dr. Abdul Muhammad Tahani ya faɗa wani malamin mu da ya karantar da mu a Rabitul Alim Ma'hadul Ali na Rabitul Alim Islami an gane ko ya ce taswiyatul amya shine wato a daidaita makauniyar daidaitawa wannan ba za ta yiwuwa ba saboda cikin halittar su ba ɗaya suke ba sai su ce a'a ai cikin halittar ne suke ba ɗaya ba banda haka akwai abubuwa mace tana da lokacin haihuwa tana da lokacin haila namiji baya haila kaga a ce mace sai ta bada sallah to in tana haila ita limamin juma'a a wasa juma'a in ta haihu tana jinin biki ko ko da jinin bikin za ta zo ta yi ma mutane sannan hatta da sinadarai na halittu sun bambanta me yasa shari'a ta ce a ba namiji biyu wajen gado a ba mace ɗaya saboda mace duk inda take ɗaukar nauyinta akai idan matarka tana da biliyan ɗaya ko mu ce miliyar da faransanci kai kuma kana da jika ɗari kuma kai kai ne mijinta nawa za a ci a musulunci naka za a ci ko ba haka nan bane kenan yanzu da za a ba namiji miliyon ɗaya gado a ba mace jika ɗari biyar an gane ko ko mu ce dubu ɗari biyar ga wanda yake abin nan to yanzu ita mace in ta girma misali a ce dukkan su sun girma shi namiji zai aure ita za ta yi aure shi zai kai sadaki ko zai kai sadaki ba zai kayan a kawo mace to ita ko za a aure ta nawa za ta kai sai dai a kawo mata sai musulunci yawan nan ka'ida amma sai ga mutum turawa saboda sun hure mutane kundai suna abin nan sannan fitsari me yasa an ka ce fitsarin namiji fitsarin yarin ya karama sai an wanke fitsarin namiji a yayyafa ruwa sinadari yanzu ilimin bincike ya nuna cewa akwai bambanci fitsarin mace na dauke da sinadarai waɗanda suke dauke da kazamta sabanin na namiji sannan mallan duk abubuwan da turawa suke cewa an gane ko ƙaryace ƙaryace na suke yi kowa ya san namiji da mace ba ɗaya bane mace a ce ta yi aikin soja a'a mace ba ta yi aikin soja mallan ta fita ana yaki wanda in ta ji ana abin nan ta ji kukan bindiga ba tana iya yadda bindiga ta yi tsari da tsayi ba ɗai ba ne hatta aikin karantarwa mace tana iya yi muna son mu samu waɗanda su karantar da 'ya'yanmu mata aikin likita muna buƙatar matan da za su rinƙa matan mu fashi da wasu buƙatoci ɗan sanda mace tana iya yin ɗan sanda mace amma ba polis na circulation ba mace ta sa zanzaro ta yi tankiyo tana mamutoci haka wani ma wajen kallon ta ya buge ta bai sani ba a'a dan sanda wanda mace za ta keɓance a airport misali ya zama to in mata sun sauko mata ne za su bincike su wannan ya halatta tun da ba a sawa ƙato ya rinka binciken matan mutane balma yanzu zamanin da an kai na'urori ana iya samun mata su bincike mata ta fuskar na'urori su bincike su dan bai dace in na'urori al'aura tana bayyana ba a bar namiji ne zai kallon al'auran matan mutane mun gane wannan to amma turawa saboda suna su yaƙi musulunci sai suke kawo wannan ce musulunci ya ce a dake mata to kaga in baka sani ba ce ina na anka ce a ce aya ce qur'ani ay Allah ya ce wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna ku buge su sai a ce ba dun mace musulunci ce a buga ba da bon wallati takhafuna nushuzahunna matar da kuke ganin nan ba tsoro kuke yi ba kun ga alamu cewa ta fan dari yi ta ce ba ta yi shi ko duk duniya duk aikin da babu biyayya tsakanin na ƙasa da sama wallahi ba za a ci nasara ba fa'izuhunna musulunci bai ce a fara da bugu ba ai wa'azi ka yi wa'azin yaƙiya wahjuruhunna fil mabaji'i ko kaurace musu wanda su malamai sun ce wahjuruhunna shine a daure su ga gado daga hujuruna al hujratu shine wato a dauko yigi a darme mace kaga in kai haka da ai bala'i za a yi almuhimmu dai ka kaurace ma mace shine abin da ake nufi sai Allah ya ce wadribuhunna ku buge su wanda su malamai suka ce a in bugun shi ne ke yi kana iya ƙetare na ɗaika ta zuwa na uku ko ka ƙetare shi zuwa na biyu in ka san wa'azin bai da amfani wasu suka ce a'a sai an bi su ɗaya bayan ɗaya amma wadribu hunna nan ne rikicin shi ke a buge su ko ba haka nan bane to ai wanda an kasa kan ma qur'ani shi yayi bayanin wani irin bugu za a yi yace darban ghayra mubarrih hadisi ne Jabir yana cikin sahih Muslim bugu wanda bai sawa fata ta yi kumburi bugu ne da rabatarwa kuma in wannan ta ƙiya ba a samu ba sai ce wa in khiftum shiqaqa bainihima fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha duk musulunci a wannan kai musulunci ma ya baka da makka saki ma ba sai kai waɗannan ba da amma duk sun boye wannan kuma musulunci ya bada damar mace in ta ce ba ta yin auren tun da ka kai sadaki ta baka kuɗin ka ta je ta yi hul'i duk ba su faɗi wannan ba to amma a kaddarta musulunci ya ce abu gadin ba shi ne suke jayayya ba shi wannan mijin mace ne shi yake ɗaukar nauyinta ya ba ta abinci gwargwado gidan da take kwana nashi ne ko na haya ne shi ke biyan kuɗin da kaza da kaza duk dai abin da ake cewa sharji da faransanci shi ke ɗauke da shi haka ne ko haka ba to sai aka samu matsala shi ma wallati ta kafuna nushuzahunna wani malami ke cewa ko jaki in ya bi hanya daidai wanda yake so in kana sanda baka bugun shi in kaga kana tattaro shi ya kauce balanta na dan adam to a kaddarta su turawa masu farfaganda da da karrukan su waɗanda suke nan suna farfaganda kan wannan sai a ce to yanzu mun ji wannan ku ba kun ce ba musulunci ya ce abu ji mata kuma mun faɗa muka irin bugun to a tsarin bature in ana abinda ake ce ma muzahara manifestation an ka hito ana zanga-zanga dama zanga-zanga kalma ce ta larabci ba ba kalma ce ta hausa ba zanga ka sai ka diba duk cikin kamusin larabci zayun nunun ghairun yana nufin wato sako-sako kwarkwarda kwarkwarda ga hausa ba kusanta ba shine sako-sako bala abdullahi kwanoni to kwarkwarda kwarkwarda shine ake nufi zanga-zanga kenan mutane su fito ta kowane wuri zanga-zanga dama da kadafi ya ce zanga-zanga sai yan bbc sun ce wai kadafi ya yi hausa ba gaskiya ba ne la kalma zanga-zanga la abin nan ce ta yi kadiba cin kamusu dai da burka hinka in ma baka yarda baka to mu tattauna da kai mun gane wannan da kyau to idan mata suka fito suna zanga-zanga ga yan sanda yan sanda kuma ba wai miji ba ne saboda mutane wanda an ba su formation ko training ga wanda bai gane formation ba sun ci tuwo sun koshi kuma an ba su dama su jefa tear gas barkonon tsohuwa in bai yi ba an gane ko tear gas wannan uh, abin da ne english ne domin tear yana nufin hawaye gas kuma gas mai sawa hawaye an gane ko a je tilmojen da faransanci in ta kiya an ka ce a sa kulki a buga in ta kiya an ka ce ana isa harsashe irin wancan na wasa in ta kiya ba sun ka ga za a hallaka su an ka ce sa harsashe babba to mallan abdullahi mutumin da ya ba da izinin a bugi mace wanda zai bugunta tana yawa bugi warin mamashi ko warin kakashi mace na gudu ana bugunta ta ƙetare katanga a bita ta shiga ƙarƙashin gado a jawo ta tip tip tip tip saboda bature ya kawo tsari ta ce bata yarda ba wanga hon tsakaninta da mijinta na an ka ce in matsala ta samu kuma shi wannan ba kishe take ba bai santa ba yau bai santa gobe ba an ka bashi dama a duk duniya da Amerika da ko ina ana yin haka to shi wanga yan an ce mai katon banza ko katon kaddara miji to shi wanga da tare mace sama hanya yake ba ta kashi wanda yake mayar mahaifiyar shi saboda ba ta yarda tsarin baturi ba kahirin Allah to shi ni za mu ce bai shi muka jira a ba mu amsa to kenan irin waɗannan matsalolin ya kamata a ce ɗaliban ilimi suna karatunsu wace hikima ce ta sa aka bambanta tsakanin namiji da mace asrar sai ka dibi masail waɗanda akwai ikhtilaf an ka bambanta tsakanin namiji da mace ka hiddo hikama a cikin su mun gane ko sannan fa'izuhunna nan mutlaq ne domin yana cikin sigal itlaq annakira abin nan alfi'il da kuma annakira fi siyaqil amr suna daga cikin sigal itlaq da yace fa'izuhunna kai musu wa'azi bai faɗi lokacin da za a wajen ba bai faɗi kalma nawa za a faɗi ba ko hadisi nawa za a ja ko aya nawa za a ja kenan sai inda bukata ta zo wa hajruhun da bai faɗi kwanaki ba amma nan za a kayyada shi kada ya wuce wata hudu don koran tsamu to yayi bakin wata hudu an ka bashi lil ladina yu'luna min nisa'ihim tarabbasu arba'ati ashhur fa in fa'u fa inna Allaha ghafurur rahim wadribuhunna shi ma mutlaq ne darban ghayr mubarrih sai kai taqidin shi da hadisi muna gadewa da kyau yawa to yanzu eh ayar da za mu bayani kanta har yanzu na cikin suratul baqara sai dai ita na bayan sauran ayoyin kenan insha Allah ta'ala ita ce ayar da inda Allah subhanahu ta'ala ce fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fa sayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul alim sibghatallah an gane ko yawwa to wannan ayar tana da alaka da wato ilmul qira'at aya ta 137 a cikin suratul baqara tana da alaka da ilmul waqf wal ibtida kuma ilmul ko mu ce ilmul waqf wal ibtida yana da alaka da ilimin nahwu ilimin nahwu wannan aya ita ma ketare ta mun kai wasu daga cikin malaman nahwu suna ganin sibghatallah an gane ko in ka zo wa huwa sami'ul alim waqfun tamun ne ya an ce waqfun tam cikakke bai da alaka da abin da zai zo ko ta fuskar lafazi ko ta fuskar ma'ana ya yanki kira ki kira tam idan nasabta sibghatallah ala al-ighra bi taqdiri ilzamu sibghatallah ku lazimci sibghata Allah ay dinallahi addinin Allah kenan zama to maf'ulun bihi ne li fi'lin mahdhuf amma fa inna sabta alal badali in ka ɗauki shi sibghatallahi badali na min qawlihi bal millata ibrahima wa huwa qawlul akhfash lam yatimmu alwaqfu alal alim kenan wa huwa as-sami'ul alim sibghatallah dan ka ce bal millata ibrahima hanifa to millan nan kuma ita ce sibgha domin shi addinin nan asalin shi rini ne kun san yahudawa da kiristoci in sun haifi yaro suna rina shi akwai ruwa da aka yi Uh, jikawa da wasu magunguna da wasu itace sai a yi mishi wanka sai a ce an yi mishi wanka na addini to sai an kace a cikin musulunci babu wannan shi addinin musulunci shine wanka na Allah domin ba wai tsarkin jiki ɗaya ake bukata ba ana bukatar tsarkin mi tsarkin zuciya to in zuciya ka ba ta da tsarki ko kai wanka ai aikin banza yi maka kare wanka mun gane ko sai ya zama to a shi musulunci tsarki ne na zahiri da batini ya faɗa mai da ake wankan janaba da wankan jumu'a da wanka kaza kaza kaza kaga ya tsarkake jikinka sannan kuma ya tsarkake zuciyarka daga shirka da kuma sauran sabon Allah to kenan wannan shi ne abinda waɗansu sun ka tafi akan shi duk da yake cewa a ɗauke shi mansubi akan ikra zai fi ilzamu sibghatallah domin ka tsaya wa huwa samiul alim tun da ƙarshen aya ne sannan ka ci gaba kaga kenan na ilmul qira'at wato ilmul waqf wal ibtida an samu sabanin waqf wal ibtida saboda mi eh an samu sabani hukunci saboda ilmun nahau i'rabi in mun dauke shi badali mun kace ko mun dauke shi mansubun alal igra wanga kuma nahau ne duk da yake abin da hirin jari a dauke shi mansubun alal igra a tsaya karshen aya wa huwa samiul ali anan kuma fa in amanu bi misli ma amantum bihi in sun kai imani da irin abin da kun kai imani da shi to ai babu wani abu irin qur'ani balle su yi imani da shi shi yasa waɗansu malamai sun kace kalima ta misl nan ja'at lit ta'kidi asalin magana fa in amanu ne bi ma amantum bihi in sun kai imani da abinda kun kai imani shine qur'ani ba a samu wani qur'ani balle a ce misli ma amantum bihi dan mu gane wadansu kuma malamai suka fi cewa ita abin nan kalima ta ma ita ce ta zamanto sila kina asalin magana fa in amanu a'a ma a wajen su abin nan ce in ka ɗauki ma mausuliya fa in amanu bi mislin ladhi amantum bihi da irin tamkar abin da kun kai imani da shi kaga akwai matsala amma sai ka ɗauke ta ma masdariya kenan fa in amanu bi misli ma amantum bihi fa in amanu bi misli imanikum faqad ihtadaw kadiba cikin ad-durrul masun fi ulumil kitabil maknun na as-saminul halabi da kuma sauran littafan tafsiri nan in baka misalin guda ba ina nufin shi kadai zaka dubawa ba in ka ga dama ka diba duk tafsiran duniya ga abinda malamai sun kace wanga misali na baka inda zaka samu wannan a gurguje da gaugawa mun gane ko to kaga kenan ilmul waqf wal ibtida yana da alaka da mi da ilmun nahw yanzu anan yadda zamu ce dan saboda karatu mai koma daidai jeri aya ta farko da muka fara bayani kanta wajen وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون muka ce wannan aya tana da alaka ne da ilmul waqf al-ibtida ina da alaka da aqida mun gane wannan ayar da za ta biyo bayanta an gane ko sai ayar wattaba'u ma tul shayatin ala mulki sulaiman ita ma tana cikin bakara shi kuma na ilmul waqf al-ibtida nan ma yana da alaka da mi da ilimin aqida mun gane wannan daga nan sai inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira wa la tusalu an ashabil jahim nan ilmu al waqf al ibtida yana da alaka ne da ilmu al qira'at mun gane ko daga nan sai wagga aya yanzu da muka karanto fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fa sayakfikahum Allah huwa samiul alim nan kuma ilmu al waqf wal ibtida ya samu sabani ne saboda yana da alaka da ilimin nahwu mun gane da kyau daga nan sai kuma a tuma kenan sai a zo zuwa ga abin nan wayes alunaka ko wayes alunaka anil mahid ita ce za ta zo bayan waccan aya ita ko ilmul waliftida yana da alaka da ni da ilmul qira'at nan ma sannan kuma an samu mas'ala ta fiqhu ta hadu sai an ka samu kuma ayan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum shi ne ilmul qira'at yana da ilmu waqf wal ibtida yana da alaka da ilm al qira'at to daga nan sai a tashi a tai aya wadda mun ka tafi cikin ta cikin suratul ali imrana wato wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war rasikhuna fil ilmi shi kunan ilmul waqf wal ibtida yana da alaka da ilmin aqida ba ilmul eh, qira'at ba ko nahwu to haka jerin ayoyin suke saboda na yi mantuwa ne shi yasa sai muka je Ali Imran ya kamata mu kawo waɗannan mun gane ko to insha Allah ta'ala ga dukkan alamu nan ya kamata mu dakanta Eh, sai darasin mu na gaba sai a zo daga cikin Ali Imran a ɗauka muna fatan eh, insha Allah ta'ala yanzu kada a sake samun kuskure wajen jerin ayoyin abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته